darasi na a darasi na ashirin za a shiga za mu shiga darasi na talatin ko? baya halatta ya zamanto majihul ba a san nawa ba ne ba a san nawa za a ba mutum ba dole a shiga kicin kira da bayyana wato abinda ake ce ma abinda ake ce ma wato nisba ta wato kaso na riba yadda za a kasa riba yadda za a kasa riba bai halatta a shigin kirab a shiga ba tare da an bayyana yadda za a kasa riba ba saboda haka hatta bankunan musulunci da suke cewa mutane su zo su bude account a cikin su zo su bude mudaraba investment account idan aka tashi bude mudaraba investment account wajibi ne ya zamanto an faɗi abinda ake ce ma PSR profit sharing ratio shine wato yadda za a raba wannan ribar dole sai an faɗa a cikin fom ɗin don haka idan ka je buɗe account a wajen bankin musulunci za a kai kuɗinka a sa in ka duba ka ce a nuna maka ina aka yi ambaton psr profit sharing ratio in ba a nuna maka ba karka sa hannu karka buɗe account ɗin sai an gaya maka da yaya za a kasa ratio ɗin wani lokaci za su iya ce maka za su iya ce maka wato akwai a ribar da ita ake hasashen za a samu ribar da ake hasashe ita za a samu wadda ba za su gaya maka kasan ba amma za su gaya maka abinda suke ganin za ka samu daga cikin taka ribar daga cikin kudin da kasa masalan su ce maka hasashen da suke na ribar da za ka samu shine 20% ina za su baka 20% abin nan ya kake da suna shaiban nawa ne targeted profit da kuke bayarwa na muzaraba investment account idan kamar investment din 50 million ne eh 25 to 30 25 to 30 to zai iya zamantowa muayyani ma a ce 25 za su baka to yawanci abinda waɗansu yake ba su rigima da a mu'amalar bankunan musulunci kenan idan aka ce gashi ga kasuwanci za ka yi ga ribar da za a samu saboda haka sai mutum ya ce a'a wannan ai ta zama to babu bambanci da riba ta za a yakance maka riba tun kafin a fara mu'amala to abinda suke nufi ba wai tabbas ne na ribar ba shine target ɗinsu shine ƙoƙarinsu na su samu kuma bisa lissafinsu suna ganin za a iya samun wannan ba zai fitar da shi ba su maka lamuni ba cewa lallai shi za ka samu amma za ka iya sanya sharaɗi a kansu ka ce to idan har kun san wannan shine za ku iya bani to idan aka samu ƙasa da haka to ku ne za ku ɗauki asara ba za ta shiga ba ku tambaye ni me yasa me yasa saboda wannan sharadi ne wanda yake ya yadda da shi bi ma'ana idan ya san sharadin idan bai cika wannan sharadin ba yayi sake ko bai yi sake ba yayin da mudharib yayi sake hannunsa akan dukiyar amana ce ko zaman ne zaman ne shi zai dauki asara saboda haka haƙƙinsa a lokacin nan idan ya san ba za a kai ba to sai ya tsayar da mudarabar wato dabarar da muka yi ma central bank kenan kun san central bank a bisa dokarta ba za ta iya ba da kuɗi ba dole sai an ba ta interest ba ta san asara ba ba ta san asara ba kamar yadda kowane banki na riba yake in ya ba da kuɗi dole sai an ba shi interest ina zuwa barin ƙararsa saboda haka central bank sai suka zo suka ce duk kudin da suke bayarwa na tallafi na taimaka ma masana'antu da taimaka ma masu karamin karfi da taimaka ma noma da taimaka ma masu noman auduga da taimaka ma kamfaninnukan masaka da masu fitar da kaya duk dai wani taimako da gwamnati take yi wanda musulmi ba sa karba saboda akwai riba suka ce suna so su yi shi yadda zai zamanto ba a yi riba ba amma kuma ga doka ta ce ba za su ba da kuɗi ba sai da riba to sai muka yi musu dabara muka ce to central bank ku bayar da wannan kuɗi ga bankunan musulunci a matsayin mudaraba ku ne rabbul mal masu kuɗi bankin musulunci shine mudarib maimakon ya zamanto cewa an samu profit sharing ratio cewa ga kasanmu ku kuma ga kasanku a mu ce a za mu iya cewa a abinda kuka ce kuna bayar ma bankuna don cewa suke yi idan muka ba in suka ba ma banki na riba kuɗi don ya ba mutane za su sa masa sharaɗi sharaɗi shine ribar da za ka bayar interest ɗin da za ka karɓa gabaki ɗaya tara a 9% ne 9% ne 2% na central bank 7% naka kai banki saboda haka ba za ka ba ma customer kuɗi a sama da 9% interest ba wannan yadda suke yi kenan tare da commercial banks saboda haka sai muka ce idan suka ba ma alal misali ja'iz kuɗi a matsayin mudaraba yadda za a ribar da central bank za ta samu mudarabar ta zamanto wato targeted profit ribar da ake tsammani za a samu shine 2% wanda yake central bank za ta samu kuma ta zamanto mudaraba muƙayyada muƙayyada ta kan cewa sun iyakance dukkan mu'amalar da ja'iz za ta yi wajen bayar da wannan kudin wajen sarrafawa kan ribar da za ta samu da za ta ribar da za ta samu kada ta wuce 9% gaba daya idan suka san cewar central bank ba za ta samu 2% ba wato suka san cewa da kudin nan da suka bama wannan amil din yana juyawa kudin za su salwanta ba za su samu 2% ba to dole ta tsayar da mudarabar ta dawo da kudin na'am ta dawo da CBN kudinta tunda ta san sharaɗin da aka sanya mata ba za ta iya cika sharaɗi ba in ta ci gaba da mu'amalar to ita za ta ɗauki asara bankuna shine a bina'an akan abin da muka kira business commitment plan ta yi sun yi iltizami za su cika wannan sharaɗin to in ba su cika ba in ba su cika ba suka ci gaba da kasuwancin aka samu asara to su za su ɗauka idan ku suka cika sharaɗin suka nemi su dawo da kuɗin amma duk da aka asara ta faru babu wani sake a kansu to central bank za ta ɗauki asara muka yi nassi a kan wannan muka yi nassi a kan wannan to su 'yan ɓangaren da suka tashi kai report ɗinsu wajen su governors ɗin suka ce in dai suka faɗa ma central bank kan cewar ita za su ɗauki asara a wannan hali to suna jin tsoron za a ce ba a da wannan structure din ba sai muka ce ato mu dai ba za mu canza ba to sai suka tura suka faɗa suka gaya ma central bank a haka governors din suka ce sun yadda amma da suka tashi sanyawa a website sai suka cire wannan ba su ce idan aka yi gwamnati a central bank za ta ɗauki asara ba sai kawai aka ce central bank za ta ba mu bankunan musulunci kuɗi akan mudaraba to sai muka ce tunda kun ce mudaraba kuma duk wanda ya san mudaraba ya san mudarib ya san rabbul mal zai dauki asara idan babu sake daga wajen mudarib sai muka ce to ba sai an faɗa ba saboda mafita ake neman ma mutane mafita ake neman ma al'umma don saboda yanzu abin takaici shine kan cewar kudi ne na kasan nan yamuri zai je ya dauki wannan kudi ya zo ya bude kamfani ya zo ya dauki musulmi wanda shi yake je ya karbi wannan kudin aiki ya zamanto masa yana leburanci a wannan wajen bayan shi ma yana da haƙƙin ya je ya karbi wannan kudin amma imaninsa ya hana shi ya karba to don me ba za a yi masa hanyar da shi ma tun da wannan kudin yana da haƙƙi a kansa don me ba zai karbi kudin ta hanyar da imaninsa ba zai hana shi karɓa ba in muka ce larura ne abin nan ba zai taɓa canzawa ba haka za a tafi a kai har sai ya zama to kan cewa ribar ta zama to ruwan dare ba a kyamata wanda da shi ne tawajjuhin mutane kuma har yanzu waɗansu suke ganin haka ne ai larura ne a karɓa larura ne babu komai to amma tun da waɗansu kasashe sun yi to shine su aka yi wannan sai gashi yanzu kamar bank of industry su akan kansu ne ma suke a zo a karba saboda sun ce sun lura kudin da suke bayarwa duk a kudancin kasar ne yake tafiya arewa ba wanda yake karba shi suka je suka yi kun gani a hoto an sa a jarida aiko bank of industry suna ba ma jaiz check na naira biliyan uku akan yadda za su za su karfafa kananan masana'antu da masu karamin jari to almuhim wannan mun kawo shi ne saboda wato juz'ur riba yanda ake yi ba lalle ya zamanto kan cewar ka ce ga yadda za a kasa ribar ba za ka iya cewa ga ribar da kake hasashen za a samu ga ribar da kake hasashen za a samu sai dai ta zamanto targeted profit ba tare da kayi lamunin cewa lalle za a samu wannan profit din ba amma babu babu babu laifi ka ce da sharaɗin za ka yi bakin ƙoƙarinka a samu wannan kuma idan ba a samu wannan ba za ka tsayar da muraba za ka tsayar da mubarabar don a tabbatar kan cewar ba za a don a tabbatar kan cewa za a iya samun ribar idan kuma baka tsayar da mudarabar ba yayin da kake ganin za a rasa wannan ribar to kayi ta'addanci ka saba iyaka a lokacin nan sai ka yi sai ka dauki abdaman to shi yasa yanzu kaga akwai mutane da suke karban kudaden mutane da ce musu kan cewa ga ribar da za su ba su garanti za su ba su 20% ribar da za su ba su to wannan sharaɗi da suke sawa idan suna a yawanci a yanda suke yi ba shi da bambanci da yanda bankunan riba suke yi domin bankunan riba su ne suke karɓan kuɗinka su baka assurance su baka tabbas cewa uwar kuɗinka za ta dawo kuma riba ta 20% za ta dawo gare ka saboda haka sun maka garanti ɗin capital sun maka garanti ɗin profit to wannan shine riba domin kudin sun karbe shi ne kamar a matsayin haya amma idan aka faɗi kan cewar sai ga yadda za a kasa ribar in ribar ta samu ko kuma a ce ga inda ake fatan za a samu ribar ba a yi baman a kai ba in ba a samu ba za a tsayar da mudarabar don kada asara ta ɗauka to a lokacin nan idan ba a tsayar ba ka ci gaba da yin mudarabar hannunka zai zamanto hannun liability hannun baman eh rashin bayanin da kuma ma da kuma ma ai ba zancen haka ba ba zancen haka ba rashin transparency rashin bayan ma rashin wannan rashin bayani me suke yi da kudin wani irin kasuwanci suke yanzu kaga kamar jaiz yanzu kaga kamar jaiz alal misali ko wani bankin musulunci idan zaka karkarbi kudaden mutane in zaka karbi kudaden mutane abinda suke yi sun alal misali za su karɓi kudaden mutane ne su sanya shi a cikin ijara su rinka sayo gidaje suna bayarwa haya ana biyan su percentage kuma sun san in sun sai gida in ma da murabaha za su sayar da shi ko ta hanyar ijara muntahiya bi tamlik sun san abin da suke samu alal misali sun sanya 26% saboda haka portfolio din gabaki daya na kudaden da suka samu da wanda suka sayar ma gida da wanda suka sayar ma mota da wanda suka sayar ma talabijin da wanda suka sayar ma abin nan a kayan masana'antu suka yi masa importing din wani abu da aka sassaka masa a waje ga baki ɗaya portfolio din akwai wanda suka caza 20% wani 28 wani 24 wani 26 za su iya sanin average abin da suke samu idan alal misali average abin da suka za su iya samu a cikin portfolio ɗinsu na financing ga baki ɗaya a kaddara cewa 25% ne da suka karba sun san cewa wannan kuɗi da suka samu 25% za su samu bayan duk sun fitar da cost ɗinsu to abinda za su iya bama masu kuɗi in ba in su ja'iz ba sa kuɗin su ba kenan abinda za su iya bama masu kuɗi in sun samu 25% ai za su iya ba su 18% su su ɗauki 7% to saboda haka sai su ce maka target ɗin abinda za ka samu 18% to amma a cikin wannan ai zai iya yiwuwa wani ya zama kan cewa bai biya ba ko ko ba haka ba wani daga cikin wanda ake tsammanin zai biya ya zama to kan cewa bad loan ne bai rinka biya ba saboda kaga wannan 18% din zai zama to ba lalle a samu ba to akwai dabaru wanda za su iya yi domin su tabbatar da wannan kuma babu laifi ɗaya daga cikin dabarun da bankunan musulunci suke yi shine su yi wato su yi reserve asusu ran da ribar wato idan ribar ta yi yawa in suka samu riba mai yawa aka samu kowa ya biya kuma ya zama to average ɗinsu ya fice 25% sai su zabta raunuka sosai su sa a cikin wannan reserve ɗin yayin da aka zo aka samu waɗansu ba su biya ba daga cikin reserve ɗin sai a shigo sai a zaro sai a yi topping up ga waɗannan ko kuma su ce tunda muna so mu riƙe waɗannan customers ɗin mu masu aiki ne ka san mu 5% eh, 7% ɗin nan da za mu ɗauka tunda yanzu ba a biya ba mun haƙura da mun haƙura da rabinsa da 3 and a half percent kukuci sai zamanto ta babin wato tabarru'i ne hiba ce mashruta da sharaɗin kan cewar idan abin da muka yi alkawarin zamu baka bai kai ba to zamu ɗauko daga cikin namu wani lokaci ma sai su ce zamu sa kuɗi a cikin ainihin kuɗin kamfani shareholders fund mu ɗauka mu ciro mu ƙara muku domin me domin mu riƙe customers saboda ka lura su wa'annan bankunan suna so irin manyan masu kuɗi da suke buɗe fixed deposit account ake ba su 18% 20% suna so su janyo su domin ko da mutum yana da imani yana so ya ci halal to kuma yana so ya zamanto kudinsa ba sadaka yake bayarwa ba kana da miliyan 100 ga inda za a je a baka a duk shekara za a baka miliyan 20 amma sai ka zo a ce an baka miliyan biyu in a ce maka to ya kake so halal ne wancan ku haram ne ka hakura da miliyan biyu eh ina son hakura da miliyan biyu ina son ina son hakura da miliyan biyu amma idan na san cewar zan iya samun ta wani hanyar halal din sama da miliyan biyu to na gwammace in je in kai kuɗi na can wajen maimakon ku in zo in ba ku jaiz saboda haka suna da buƙatar su ba ma customers ɗinsu irin gwargwadon abin da customers ɗin conventional bank su ma suke samu domin su rike su domin su zamanto kuma ana mu'amala da su ana business da su in ba haka ba ba wanda zai mu'amala da bankin musulunci kuma yawanci irin masu ba da makudan kuɗin nan mutum yana da biliyan ɗaya mutum yana da biliyan biyu mutum yana da miliyan ɗari biyar yana so ya baya so kawai ya ajiye su yana so ya bayar da su a inda yake babu garari baya so ya je ya sai shares da su hannun jari wanda yake lokaci daya abu zai zo ya kasa kawai da ya ya tafi da value din sai yake ganin kan cewa gare sa kudin sa anan to idan ya zamanto abin da za a yi ba zai bashi biyan bukata ba to ko dai ya rike kudinsa in ya da tsoron Allah baya so ya ci riba ko kuma ya je ya ce to ai waɗansu malamai ma sun yi fatawa sun ce ba riba bace sai ya je ya sa a can kawai domin ya biya bukatarsa to kun ga wannan shine a irin uslubin to idan da su masu karɓar kudaden mutane za su zamanto suna da transparency irin haka amma yawanci ɓoye abin da suke yi suke yanzu kamar mai galaxy din nan kamar mai yin galaxy din nan da ya ce in ka ba da kuɗi a shekara ga abin da za ka samu kusan za ka samu wajen kusan 58% ko 54% ya ce maka ga abin da yake yi ko ya sai a daidaita sau ko sai abin nan ka sai hannu a cikin a daidaita sau ko a cikin a tifa motar yashi ko a ko bus ka sai kujera daya ko kujera biyu ko makamantan wannan a haka ne ake juya kudi ake bayarwa to kaga yadda suka yi structuring din suna cewa idan ribar da aka samu a cikin aikin a daidaita sahun bai kai ba daga cikin wani business din sai mu ɗauko mu sa to haka san ba su fahimci ma ta yadda ake yin yadda ake tsara fixed return investment ba abinda zai baka riba yankakkiya abinda zai iya baka riba yankakkiya shine cinikin murabaha wato idan suka sai a daidaita sahu din alal misali in suka sai a daidaita sahu sai su saya daga wajenka da sharaɗin kan cewar alal misali sun sai a daidaita sahu a abin nan a dubu ɗari biyar sai ce to su kuma za su saya daga wajenka a dubu ɗari bakwai da hamsin kaga ribar 25% kenan a ribar 50% kenan a dubu ɗari da hamsin a dubu ɗari bakwai da hamsin amma za su biya ka cikin shekara ɗaya sau da da ka sanya hannun jarinka na dubu ɗari biyar kamar ka wakilta su ne a kansu sai maka a daidaita sahu sannan su sayar ma kansu in sun sayar ma kansu su za su rinka biyan ka a hankali a hankali a hankali a ƙarshen shekara sai zamanto ka samu wannan 50% din a bisa a wato saye da sayarwa to kaga wannan ka samu za su iya ce maka in sun karɓi kuɗinka za su baka 50% kuma ta zamanto shari'a compliant tunda an gina shi ne akan ciniki to amma da suka ce za a rinka yin haya da wayannan mashina idan abin da aka ce za a rinka baka duk wata abin bai yi ba to wani bangare daga cikin business ɗinsu da suke juya kuɗi akwai sayar da yashi za su iya ɗauko ribar da suka samu a sayar da yashi su cika maka saboda haka kaga ya zama to sun maka garanti din wato sun yi mudaraba da kai ne sun maka garanti din riba wanda yake kuma wannan haramun ne a cikin mudaraba ba a yi to amma saboda rashin fahimtar wannan da kuma kan cewar sun san ba wanda zai zo ya inspecting ɗinsu saboda ba su da license ɗin public offer da za su je su karɓi kuɗi wajen mutane sai sec ta ba su wanda duk yake kasuwanci da zai iya karɓan kuɗi daga hannun mutane to wajibi ne ya zamanto cewar external auditor za su zo su yi auditing ɗinsa kuma ya ba da result ɗin ga sec kuma ya tara mutane ya ce ga result ɗin abin da ya yi kamar yadda kamfaninnika suke yi general assembly duk wanda yake da wannan haƙƙin ya yi mobilizing ɗin kuɗi daga wajen mutane dole sai ya cika wannan sharaɗi amma saboda sake na sec aka kyala mutanen nan suka ta yin abin da suke faɗa muna ta fatawa nan lokacin da ne fatawa a kansu shi manajin director ya zo ya awa biyu a gidan radio freedom don ya nuna kan cewa abin da suke ya dace da shari'a yana ta kokarin faɗan mudaraba da wane ne ya ma kasa faɗan su daidai to gashi na yanzu an kama shi efcc sun kama shi biliyan bakwai na mutane ake nema a hannunsa 7 biliyan wata da watanni kaga ba a biya 7 biliyan ake nema a hannunsa nan muke taimaka mutane gargadi kada ku yi kada ku yi a mutane suke ta ba da kudinsu kuma har ya samu daurin ya samu daurin gindi ya zo ya je ya samu waɗansu suka gaya masa wayannan terms din awa biyu ya zo yayi phone in program sai da na ji shi kamil satin da na yi magana akan tafsir ya zo ya yi magana a cikin gidan rediyon freedom shikenan mutane suka ci gaba da bashi kuɗi suka ci gaba da bashi kuɗi to dama da yake ba wanda zai bincike shi tunda babu auditor babu wani external auditor da zai je ya bincike shi ya gane abin da yake yi shine daidai abin da ya faɗa to duk wannan shine yake sanya ake yi ma mutane ku yi a hankali lokaci to a santi yau wato kuma kaga sai waɗannan yan forex batun ya su ya kace f ne mgb masu forex suna nan suna ta yawo cewa na yi musu fatawa cewa ya halatta suna gaya mutane cewa ina da fatawa da ne akan cewa abinda suka yi daidai ne abinda suka yi daidai ne saboda suna karban kudaden mutane na tambaye su sun ce suna da license daga sec sun ce suna da license na investment advisory investment advisory za ka iya yin private offer ba za ka iya yin public offer ba ka je ka samu mutane ka karbi kudinsu za ka juya musu amma ba za ka iya fitowa ka gaya ma kowa public ka ce ya kawo kudinsa ba to a iya cewa ba public suke ba a private ne suna bi ɗaiɗai mutane suna karba amma na gaya musu abu guda biyu na cinikin forex cewa cinikin forex ba za ka yi cinikin forex shine cinikin kudin kasashen waje ciniki akan wato kudi sai ya yi sarf bai usarf to sharaɗin a yanda forex market ta duniya yanzu take gudana idan aka samu cika sharaɗi guda biyu za a iya yi sharaɗi na farko ya zama to sport wato ba za ka je ka sai dalar da za a ce ka biya bayan wata ɗaya ba dole ya zama to yanzu ka saya a ɗauka daga cikin account ɗinka a kreditin ɗin account ɗinka da dala ka sai dala in ka tashi sayar da dala za ka sai yen a lokacin nan a cire dala ɗin nan a kreditin ɗinka da yen dole ya zama to sport ba za a samu jinkiri ba saboda hadisin yadan biyad yadan biyad sharaɗi na farko kenan saboda haka babu futures babu forward sharaɗi na biyu na ce kada ku yi margin trading kada ku yi margin trading margin trading shine tunda ba za ka je kai a ƙashin kanka ka je ka shiga kasuwar forex kana sayan dala kana sayarwa ba dole idan za ka yi sai ka shiga wani platform na intanet wanda su platform ɗin su ne za su rinka gaya maka movement ɗin farashi kowane minute yadda za ka ganin farashin dala farashin yen swiss francs yadda suke motsi to idan za ka shiga cikin wannan platform ɗin kaga hidima ce suka yi maka dole sai ka biya su kuɗi to ba sa cewa kawai ka zo ka biya su kuɗin amfani da platform ɗin sai sun baka maji saboda haka idan kana da dala dubu goma za ka yi kasuwanci to za su baka damar kai cinikin dala miliyan ɗaya dala miliyan goma ɗin ita za ta rike a cikin account ɗinka saboda haka idan ka sai dala alal misali ka ga ga kudin dala da aka yi kotin sai ka sai dala dala dubu goma kake da ita amma za su baka damar ka sai dala dubu ɗari shine capital ɗinka dubu ɗari ne saboda ka ga idan da idan ka sayar da dala dubu goma abinda za ka samu na riba dala goma sha shida ne saboda shi ne ainihin kudinka yanzu ribar da za ka samu dala 600 a ciniki daya saboda sun kara maka kudi da ba naka ba kuma za su dauki kasansu idan ka yi asara yayin da ka zo sayar da dala maimakon ya zamanto kudinka sun karu sai ka yi asara to asaran nan kaga dai ka yi asara akan dubu ɗari akan miliyan ɗaya ne ko saboda haka a ce asarar da ka yi ta dubu ɗaya da ɗari shida ce ta dala ba za su ɗauka daga cikin su kuɗin da suka baka ba daga cikin kuɗin ka dala dubu goma nan da ka ajiye daga nan za su zaftare kaga su ba su ɗauki asara ba ko ba haka ba in sun yadda su ci riba ba su yadda su ci asara ba me ake kiran wannan a shari'a riba ne bashi ne da ruwa saboda in dai sun ce ba za su ɗauki asara ba ya nuna kan cewa ra'asul mal an yi musu garanti ɗin kapital ɗinsu in ku aka yi musu garanti ɗin kapital ɗinsu to ya zama to bashi domin bashi shine ka karɓi kuɗi daga wajen mutum za ka mai masa daidai abin da ka karɓa to in ku haka ne ya zama bashi to ribar da za su karɓa a kai riba ce wadda take ta zama to riba to waɗansu daga cikin waɗanda suke wannan ciniki suka zo da kansu suka gaya mu suka ce a gaskiya ba zai yiwu kai tunanin kai cinikin forex ba babu majin saboda ba abin da za ka samu ba abin da za ka samu ka tattara kudin mutane gayar abin da za ka iya tattarawa na kudin mutane watakila ka samu dubu dala dubu dari dala dubu dari yanzu miliyan nawa kenan miliyan wajen talatin ko talatin da shida to iya abin da za ka iya tattarawa kenan kai cinikin in kana da dala dubu dari a rana ɗaya watakila abin da za ka samu na wannan price movement din abin da za ka samu bai fi ka samu dala dari da sittin ba dala dari da hamsin dala dari biyu a cikin dala dubu ɗari ka samu dala ɗari biyu a rana ai haka riba ba ta kara ta kare abu akan investment ɗin da kai saboda haka ribar sai ka samu wannan damar majin ɗin a riban ya maka kuɗin ka sau ɗari to shi ko majin kaga cin riba ne bayar da riba ne bayar da riba ne to duk abin da yanzu tambayar da nace su je su binciko min shine kan cewar akwai waɗanda za su iya baka dama ka yi ciniki a platform ɗinsu ba tare da margin ba sun ce za sun ce akwai daga cikin brokers ɗin waɗansu wanda wai sun ce za su waɗansu wanda sun ce wai a shirye suke ci to in a shirye ne in za su ba da damar mutum ya yi kasuwancin ba tare da margin ba sai ya haƙura da ƙaramar riba ya zamanto cewar ya kubuta da addininsa saboda haka su ma waɗanda idan mutum ya ba da kudinsa a irin wannan fmg din da wane ne to shi ma kaga akwai wannan shubuhar ba ma shubuha ba ce akwai cin riba wadda take zahira
a rubuta da kudin za su yi hafi ba su ringa ba kawai shi ke kamar ka ba da dubu a wata shida za a baka dubu goma goma misali haka baka goma goma na shi nake cewa kaga ahmad kasuwanci za a iya structuring ɗinsa yadda yake zai zo ya baka fixed return za a iya yi wanda zai baka fixed return amma dole sai an zo an nuna shi ga masana shari'a sun yi to yanzu kaga abin da ba sa yi kenan mu yanzu mun gaya musu sai sai aiki muke nema na'am kagin to alhamdulillah su dan data wane ne shi wannan ko to kagin to kaga duk wanda zai yi ya yi abin nan he is on his own abin da ya same shi zai same shi saboda haka a kula da a kula da irin waɗannan yanzu lokaci ne waɗanda yake neman aiki yayi yawa kuma mutane suna son inda ɗan kuɗin da suka samu za a rinka juya musu amma a kula da abin da ake yi a yau waɗannan kamfanuka da suke waɗannan abubuwa da sun yi irin tsarin da aka yi akan bankunan musulunci da kuma aikin islamic finance kan cewa duk wani kamfani da zai wata mu'amala ta hada-hada kuɗi da sunan musulunci sai ya samu kwamiti na malamai wanda za su rinka masa fatawa to da shi kenan to amma mun gaya musu sai aiki muke nema so suke a rinka bamu consultancy fee eh sai abinda za su ce kenan ko ba haka ba alhaji bai abinda za su ce kenan sai sai muna nema mu gyara mu gyara mu kuma abinda muke so dan ya zamanto cewar an tsare mutane daga fadawa haramu kuma su kansu inda za su yi haka za su zo su ce wannan kasuwancin da muke yi kafin mu ga malamanmu da suka ba mu fatawa akan cewar wannan abin ya dace da shari'a Allah kalla mutum hankalinsa zai kwanta idan ma abin ya bayyana kan cewar ba halal bane kai dai abin da ka samu tun da kai ne bisa fatawa abin da duk aka yi mutum fatawa akan sa ko da fatawar kuskure ce in yi taklidi wannan kudin ya halatta a gare shi daga baya in ya bayyana gare shi kan cewa fatawar kuskure ce to abin da zai zo nan gaba to shine zai daina idan bayan sanin kuskure ne ya ci gaba da cin wannan kudin to shine zai zamanto duk lokacin da ya duk lokacin da ya zo tuba sai ya biya duk kudin da ya ci ya mayar da shi ya fitar da shi ya zamanto sadaka to idan da kamar a ce irin wayannan kamfanin kan za su abin da aka lizimta ma a mu'assasatul maliya na musulunci yanzu kaga jaiz ba za a ba su license ba da kamar irin su taj bank nan da suka nemi license kafin ma a ba su ma approval in principle sai da suka kawo list din committee of experts malaman da za su rinka duba abubuwan da suke suna tabbatarwa ya dace da shari'a aka kawo mana a central bank muka duba cv dinsu muka duba kwarewarsu muka ce sun cancanta to sannan a bisa wannan ne za a ba su license central bank ba za ta ba mu ko hatta microfinance bank hatta microfinance bank ba za a ba shi license ba sai yana da committee of experts wanda malamai ne da suka san shari'a kuma ba wai central bank ce take deciding ba cv din za a kawo ma wanda suke suma malamai ne mu ake kawo ma don muna cikin muna cikin council din central bank za mu gani daga cikin cv din wani lokaci muka duba cv din muka ga babu alamar sanin shari'a a sanin ko da ya san shari'a yana degree a islamic studies amma babu wani abu da yake nuna ya san islamic finance sai mu kira shi mu zo mu yi masa interview mu ce ya mana bayanin mudaraba ya ake amfani da mudaraba a bankuna sai mu masa interview mu gani ya san abin da zai je ya rinka fuskanta ko bai sani ba in ya sani shikenan sai a sai a bashi sai a zartar da shi to idan da kama a ce su ma waɗannan tunda yanzu mutane mutane kishin addini yana tare da su duk da suna son kuɗi kuma suna son su samu kuɗin su halal saboda haka babu abin da zai sa mutane su samu aminci a zuciyarsu da kan cewar wannan hanyar da suke samun kuɗi ta dace da shari'a sai idan sun samu fatawa zuciyarsu ta nutsu malamai sun ce wannan ya dace da shari'a to haka abin da ya kamata kenan irin su su AMG din ba su rinka yawo suna cewa malam wane ya musu fatawa malam wane ya musu fatawa ga kwamitin mu ta malamai da su suka yi mana fatawa kuma a cikin daga cikin shari'in wannan kwamiti din ba za ka yi musu rufa rufa ba kanka dauka kan cewa ai ba su san harkar hada-hada kuɗi ta yanzu ba kai musu rufa rufa a'a suna da haƙƙin su zo su bincike ka su duba duk irin abubuwan da kake su duba a mu'amalolinka su duba littafanka kuma su nemi taimako na waɗanda suke gwanaye akan harkar kasuwancin zamani ko kuma accountants wanda suka san sha'anin harkar accounting da auditors sai wannan abin da ike faɗa haka ɗin ne in an tabbatar sannan su yi fatawa a kai na'am afwan ku yi haƙuri da istidrak mu koma qirab الثالث شرط إن أكو Allah yudraba ajalul amal Allah yudraba ajalul amal kada a iyakance lokacin aikin
khilafan li abi khilafan li abi hanifa sabani ga imam abu hanifa wato in ka ce ma a, a, ita mudaraba a, in ka tashi yinta wato ba za ka sanya ma lokacin aikin iyaka ba domin ka sanya masa lokacin aiki ka sanya masa iyaka kama yadda ita aqdun lazim bayan ita kuma ba lazima ba ce aqdun ja'iz kowanne daga cikin bangaren guda biyu zai iya fasawa amma in ka ce ga lokaci to kaga kama yadda ita lazima kenan amma wannan sabani ga Abu Hanifa Imam Abu Hanifa yace zaka iya iyakancewa ɗaya daga cikin hujjojin malikiya da suka ce ba za ka iya iyakancewa ba ta yiwu idan ka iyakance lokaci shi kuma ya je ya sanya kudin a cikin wani kasuwanci wanda yake lokacin nasa ya zarce lokacin da aka kayyade masa to kaga a lokacin nan za a samu cutuwa ko dai kudin su ki fitowa ko kuma idan sun fito ya zamanto wahalarsa ta tafi a banza ba a samu ribar komai ba sharaɗi ne wanda yake zai iya cutarsa to don haka suka ce kada a sanya masa iyaka ta lokaci idan ka bashi kuɗi to ka bashi yanci ya juya kuɗi iya lokacin da yake so duk lokacin da kake so a tsayar da ita to sai ka sanar da shi to zai ce maka ina buƙatar lokaci kaza kafin na mayar da kadarorin da na saya nake juyawa na mayar da su su zamanto kuɗi sannan a baka uwar kuɗinka a zo a raba riba to amma shi imam abu hanifa ya ce za ka iya sanya mata iyaka don haka a wajen abu hanifa mudaraba iri biyu ce a wajensa akwai mudaraba mutlaka akwai mudaraba muƙayyada mutlaka shine ka ɗauko kuɗinka ka bama mai kasuwanci ka je ka je kai kasuwanci da shi abinda ka so na kasuwanci ka yi idan cinikin kuɗi za ka yi a idan wafa za ka je idan kwari za ka je idan china za ka rinka zuwa idan aba za ka rinka zuwa kana siyo takalma ko ina za ka je ka je ka yi kuma babu iyakar lokaci wani ita ce almudaraba almutlaka kuma almudaraba almutlaka ma za ka iya cewa idan kai kanka so kake ka ba ma wani kudin shi ma yi mudaraba ka zamanto kudin da ka karba kake mudaraba kai yanzu ka zamanto kai ne rabbul mal ka ba ma wani kudi shi kuma ya je ya mudaraba ko kuma ka hada kudi na da kudin waɗansu ka janyo nan ka janyo nan kai ma ka sa naka a ciki duk na baka yanci mudaraba mutlaka kenan ta biyu kuma mudaraba muqayyada ita ce kamar wanda sayyidina abbas yayi yace ba za ka haute ku ba ba za ka yi cinikin ba za ka yi ciniki da bashi ba ba za ka je ka sanya kuɗi na a inda za ka kwanta a hanya a zo a yi maka sata ba duk ka sanya masa ka'idoji ya ce ba za ka shiga motar iyamurai ba in za ka tafi a ba sai dai ka tafi da jirgin sama duk wani ita ce mudaraba muƙayyada yana daga cikin mudaraba muƙayyada ya ce ba za ka yi cinikin kuɗi ba ko kuma ba za ka yi cinikin kusa ba wani abu wanda ya san akwai garari na ciniki ko akwai kasada mai girma ya ce ba za ka yi ba duk kaidi ne zai iya kayyade maka kuma zai iya kayyade maka lokaci ya ce gashi da sharaɗin kan cewar za ka yi mudaraban nan zuwa shekara ɗaya ko zuwa wata shida bayan wata shida za mu zo a yi tasfiya ka biya mu kuɗi na to abu hanifa dai ya halatta wannan to kuma da wannan kaulin na abu hanifa alma'ayiru shar'iyya na ayofi suka dauka kuma da shi bankunan musulunci suke mu'amala bankunan musulunci haka suke yi mudaraba su iri biyu kuma ku sani ba bankunan musulunci ne kadai suke mudaraba ba hatta a kasuwar shinko a kasuwar shinko yawanci wanda suke karɓar kudaden mutane suke juya musu wanda ake ce musu a mutual funds na musulunci islamic mutual funds ko kuma abin nan collective investment schemes irin su lotus halal lotus business din nan kamar irin su wannan ya sunan wannan ethical fund din na wannan ya yake da suna wannan kamfanin nan mai pension funds wanda suka ethical funds a bayan lotus na eh am am arm arm suna da ethical fund irin wannan ko kuma irin venture capital firms hatta venture capital duk da yake ba na musulunci ba ne amma alaƙar su mudaraba ne don suna karɓar kuɗaɗe daga wajen mutane su je su nemi ɗan kwangila wanda an bashi kwangila a ta supply ba bashi mobilization ba yana buƙatar kuɗi sai su bashi kuɗin in sun bashi kuɗin ba bashi suke bashi ba suna bashi ne akan equity akan cewar za su raba riba saboda haka da yake kwangila ce za a ga irin return din da ake ba mu 'yan kwangila wani lokaci zai kai 40% 50% sai kuma su sharaɗin a kan cewa duk abin da aka samu za su raba 50-50 to wanda bankuna su ba za su iya sanya kudinsu a cikin irin wannan ba saboda akwai kasada a cikin kwangila to wannan kaga duk ana amfani da mudaraba a cikin irin waɗannan kamfanuka ba wai kawai tsakanin mutane ba ne bal zai iya zamantowa tsakanin kamfanuka ma za su iya karɓan kuɗaɗen mutane to yayin da suka karɓi wannan kuɗaɗen shi kamfanin da ya karɓi kuɗin shine mudari wanda suka ba da hannun jari suka saya su ne rabbul mal ko ne daga cikin su rabbul mal ne sai su tattara su na'am الرابع sharadi na hudu ألا ينضم إليه أحد آخر كالبيع وغيره kada ya zamanto an kulla wani ciniki tare da mudarabar a kulla wata yarjejeniyar wani ciniki daban tare da mudarabar kalbai'i wa gairihi kamar ciniki da, da abin da yake waninsa kamar ijara to shi yasa malik ya ki yaddar kan cewar ka ba mutum kuɗi ka ce masa ya je ai ka ba mutum kadara ka ce ya je ya sayar da ita sannan riba abin da aka samu a zo a yi kasuwanci ya zama to shine ra'asul mal na mudaraba domin an hada mudaraba tare da wani akadi wanda yake na ijara abin da yasa ba a hadawa saboda idan ka hada uqud guda biyu wanda ɗabi'ar su a shari'a daban ce to ka wanda yake babu garar ka shiga masa da garar yanzu kaga mudaraba akwai garar ko ijara babu garar sharaɗinta babu garar to idan ka hada su tare ka shigar ma da ijarar garar saboda haka ta zamanto da mudarabar da ijarar duk sun ɓaci ka ƙara ma mudarabar garar ɗin da yake shari'a ta yadda da ita shi kuma wanda ba shi da garar ijara ka shigar masa da garar saboda haka ijara saboda haka ta ɓaci domin yayin da ka ba ma mutum kadara ka ce ka sayar kuɗin da aka samu a yi ciniki da shi wannan menene alakar ka da shi yayin da ka ce masa ka sayar wikala wakaci wace irin wakala balash wala ma balash kawai zai je ya sayar maka da dukiya ne aiki ka sashi ijara ce ijara ce ijara ce to ijara kuma dole ya zamanto kan cewa ya san ladan da zai samu ko ba haka ba idan ya zamanto kan cewar ujira majhula ce ijara ta zamanto batila dole ya zamanto ya sani saboda haka kaga da ka hada ta tare da mudaraba ita kuma mudaraba bai san ladan da zai samu ba saboda kaga akwai jahala a cikin mudaraba saboda ka jahalar da ke cikin mudarabar ta kangaro ta taho a cikin ijara to kuma dama sharaɗin hada uqud ka hada yarjejeniya da wata yarjejeniya a fiqhul mu'amalat ya zamanto hada su ba zai kai ya zuwa ga abin da shari'a ba ta yarda da shi ba bai'ataini fi bai'a abin da yasa aka hana abin da menene illar hana bai'ataini fi bai'a shine a hada ciniki guda biyu a sura da zai kai ya zuwa ga abin da yake bai halatta ba kamar a hada ciniki guda biyu yanda abin zai zamanto ya kai ya zuwa ga riba kamar yadda muka yi a cikin buyu'ul ajal ka sayar ma da mutum abu ila ajalin ka ce ga atamfa irin yadda muka ba da misali suke yi ka je kwari dan albashi ka je kana neman kuɗi sai ya ce to barin sayar maka da atamfa za ka biya ni ƙarshen wata sai ya ciro atamfa ya ce gata dubu ashirin ce amma zan sayar maka tunda sai ƙarshen wata dubu ashirin da biyar sannan sai ce to tunda kuɗi kake bukata to sayar min da atamfar sayar min da ita ya ce nawa za ka sayar dubu ashirin saboda ka sai baka dubu kaga ciniki cinikin farko kun yi ciniki ila ajal ko ciniki na biyu kuma naqdan ga dauki a tamfarka da ka sayar min ga shi kuma ya karbi dubu ashirin sai ya zamanto kamar yanzu ya bashi dubu ashirin ne yanzu karshen wata zai karbi dubu ashirin da biyar saboda kaga ka hada ciniki biyu da ma'anar wannan cinikin maqsudin su shine a samu mubada a samu bai'u malin bi mailin mutafadilan ka ba da ashirin za ka karɓa ashirin da biyar saboda kaga haɗa cinikin ya kai ya zuwa ga arriba to haka zalika idan ka haɗa mudaraba da ijara shi ma abu ne in ka haɗa su zai kai ya zuwa ga algharar jahala domin ijara ya kamata a ce babu jahala to kaga sai jahalar ta tasarrufi zuwa wajenta domin ba a san ladan da zai samu na mudaraba ne ɗari bisa ɗari ba ko ko ɓangare na mudaraba ne ɓangare kuma na ijara to shi yasa ba a hada ijara da mudaraba to ya me surar a hada ijara da ciniki a hada ijara da ciniki shi ma an ce bai halatta ba menene surarta na'am haya purchase akwai mudaraba a cikin haya purchase ijara ce sai dai ka ce ijara da ciniki no ina maganar a hada qirab da ciniki nan mun yi misalin a hada qirab da ijara ko to hada ijara da ciniki qirab da ciniki dan abin da yake ce nan la yace la yandammu ilaihi aqdun akhar an la yandamma ilaihi aqdun akhar kal bay ahsant kamar ina da gida ina da gida sai in ce ai kana da gida kai mai gida ne sai ka zo ka ce ni cinikin gidan nan naka zan saya in na saya kudin ke zamanto shine shine ra'asul mal shine jarin da zaka juya aka zamanto qirat to saboda haka kaga idan aka sayar cinikin ya kamata ya zamanto kan cewar an san akan abin da aka saya to shi kuma irab din da aka yi abinda za a abinda shi alba'i wanda zai sayar kuma ya zamanto shine rabbul mal bangaren abinda zai samu na aikin da yayi na qirab bai san wanne ne wanda yake ladansa na qirab ba bai san wanne ne ribarsa ta kudin da ya sayar na wannan gidan ba saboda ka an samu jahala akan almu'awwad akan kudin cinikin gidan kamar yadda aka samu ƙarin jahala akan aikin da zai yi afwan akan ladan da za a bashi na ƙira domin ɓangaren ladan da za a ribar da za a samu ta zama to ɓangaren ta na ƙira ne ɓangaren ta kuma na ribar da ya samu ne a sayar da wannan gidan na'am eh anan ma dirahim wa dananir ne sai dai maimakon in baka su sai na ce na sai gidanka kuma kudin sayan gidan yanzu alal misali kana da mota kana da mota a ramma ni ina son a mi kasuwanci ina son kana son a baka kudi kai kasuwanci kana son a baka kudi kai kasuwanci sai ka zo wajen wanda yake zai iya ba da kuɗi kan ai kasuwanci ɗin sai ce to ni na sai motar taka ga kuɗinta ga kuɗin kana ganin kan cewa za ka yi ta yawo watakila ba ka samu wanda zai saya ba to amma ga wani shi a shirye yake ya saya kuma in ya saya ba kuɗin za ka ba shi ba sai kawai ya baka kuɗin a kan cewa za ka je ka juya shi a matsayin ƙirat kaga ka haɗa ƙirat tare da ciniki motar tasa ce to in aka bashi kudin ya aka kudin motar sa shike sai in zai juya kudi kudin sa ne ya juya bai da alaka da wanda ya siyi motar eh to a haka ne idan shi ne idan shi ne shi me shi wannan ya sai mota ne kenan ko ya bashi kudi na zamanto nasa to sura aka si ce ya zamanto cewar shi yana da mota shi wanda yake rabbul mal mota gare shi sai zo ya samu amilul qirab ya ce na sayar maka da wannan motar ka sai wannan motar daga wajena idan ka saye ta kudin maimakon ka bani su zamanto ka je kai cinikin kirab da shi eh akasi ne na wani sha'anin ciniki wani lokaci permutation din suna na'am zamani da wannan kuma misali kamar mtv da da galaxy eh misali aiki da su da kuma su westbank mm, su wannan makonin da aka yi magana a kai mm, za ka yi investin za ka na samun riba misali kana aiki da su ba misali kana
idan aikin da kake idan idan aikin da kake musu kai ya bane ga matar kuma ya ce hauzi suke misali idan aikin da kake musu aiki ne wanda yake halal a cikin shari'a ai ta ijara mun riga mun faɗa manfa'at ta zama to mubaha idan aikin da kake musu ya halatta a cikin shari'a babu laifi sai dai kawai idan ya tabbata kan cewa ponzi scheme ne wato abu ne na cuta to akwai wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kamar kamar galaxy din mm.
wannan da suke watan da suke restoration da take nuna na'am watan da suke restoration na website din Mm, kai ne kai musu ko? prof ka shi ne musu portal ponzi scheme da za a ce a ai kai baka sani ba tunda ko musamman wannan hidima ce mubaha sai dai yayin da ya bayyana gare ka cewa ponzi scheme ne to ka daina musu hosting dan ba in ba haka ba ka taimaka musu wajen janyo sababbi su janyo su su halaka kudin su yayin da ya bayyana eh ka ta su je su nemi wani mai hosting din ka rabu da su eh faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa suna cewa akwai tsari na shekara ɗaya akwai na wata shida eh wanda kuma ka riga ka yi sanin da kai mm a wannan lokacin ma da yana zaki sai ka je ka yi withdrawing ka ce ka haƙura da na sauran a baka ka ce ma falahu fal- fa- fa- in tubtum falakum ru'usu amwalikum a dawo maka da uwar kudinka la tazlimuna wa la tuzlamu na'am نعم آه، الخامس sharadi na biyar ألا يجدر على العمل kada wato ai masa hajaru a takaita shi akan aiki daya wanda zai yi
ويقصر على سلعة ya واحدة zama to an takaita shi akan kadar akan haja guda daya ita- a ita ce kawai zai tira- zai kasuwanci a ce ba za ka yi kasuwanci ba sai kasuwancin atamfa fayuqassar ala sil'atin wahida ko fayuqsar duk zai iya zuwa aksara da kasara duk zai iya zuwa anan a takaita shi akan wato a bar ciniki guda daya a ce kawai ba za ka yi cinikin komai ba sai cinikin kuɗi
أو دكان audukan ko a tsayar da shi a ce ce wannan kantin kawai a kansa a cikinsa kawai za a yi kira din ba za ka iya kai kayana wani kanti ba to saboda a kada ya zamanto a wato a a- an an dada ƙara jahala akan jahala don haka in aka yi haka an takaita shi al'amil amma wannan khilafan li abi hanifa kamar yadda muka gani abu hanifa ya yadda da al-mudaraba al-muqayyada al-muda- kuma kamar yadda muka gani a cikin hadisin abbas ibn abdul muttalib wanda muka ambata na'am السادس asadis sharadi na biyar sharadi na biyar ألا يشترط أحدهما shar- sharadi na shida na'am eh ci gaba ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح kada ɗayansu ya shardanta wani abu na riba da zai kaɗaita da shi na daga cikin riba a ce a shi mai kuɗi ya ce to duk ribar da aka samu kafin ma a ce za a raba ribar to dubu ɗari na wani in an raba dubu ɗari abin da ya saura sai ya zamanto an raba sai ya zamanto wannan ita za a raba to kaga saboda wannan mi- a, zai zamanto akwai ziyadatul gharar an sa an ƙara wato jahala akan jahala da dama take can take cikin mudaraba na'am ko kuma shi al'amil shi ya sharɗanta wannan ya ce kafin a raba riba to sai an yanke abu kaza wanda yake shine zai zama tonawa kamar ya ce to duk a- ko kuma kamar ya ce duk da yake zan yi wannan aiki to kuma za a samun albashi Hmm? Eh, mutu- ta zama to an shigar da ijara a ciki ya ce yana yin kira kuma an sa masa albashi Hmm? kuma albashin zai iya cewa al- za a sa masa albashi alma albashinsa zai fito daga cikin ribar ne saboda kaga daga cikin ribar ya yanke wani kaso ya sharɗanta shi daga kansa abin da yake ƙari akan wannan shine wanda yake za a raba to duk wannan bai halatta ba kudin hayar da kudin da ake sana'a na'am yana da nashi kudin kuma a ciki ba shi in yana da nasa in yana da nasa kuɗin a ciki a in yana da nasa kuɗin a ciki ya zamanto musharaka ita musharaka babu laifi za a iya hada ta tare da ijara za ta iya za a iya daukan dan aiki kuma shi zai iya zamantowa shine dan aikin kudin hayar da kudin za su yi muzara za su yi wannan garatun Mm.
kuma akwai gurin da za su haya Mm.
shagon mm.
to in za a ce a cikin ribar bayan an fitar da uwar kudi za a fitar da ah, kudin hayar gurin Mm.
sannan sai a zo a raba riba eh dama haka ne ai a, in aka tashi riba shine ba wai kawai in an fitar da uwar kuɗi ba sai kuma an fitar da duk abin da aka batar expenses abubuwan da aka batar wajen gudanar da kasuwanci wanda ya hada da kamar kuɗin mota da kuɗin jirgi eh tunda ba ba a motar iyamurai zai je a ba ba a jirgi zai je saboda haka sai an fitar da kuɗin jirgi sai an fitar da kuɗin hotel eh sai an fitar da kuɗin hotel duk sai an fitar da su eh a kudin lauya ma wanda wanda zai rubuta contract ba eh amma an aka tashi rubuta contract waye z- wa- wa- waye zai biya kudin lauya daga cikin kudin kira za a biya ko kuwa in aka zo wajen lauya an zo wajen chamber barista shine zai rubuta contract din agreement na muqarada in ya tashi rubuta agreement waye zai biya kudin sa na'am Mm. Su- eh. daga ra'asul mal Eh, to amma idan shi mai ra'asul mal yace ai kai ne ka zo min da wannan kasuwancin ni ban sani ba ni dai kudi na aje a juya mu sai ka rubuta sai da sai nawa ya aiki ba shi ba samu riba sai an Eh, wato al'a- a- abin da ya fi a sanya shi a cikin expenses saboda haka ko an ɗauka daga cikin account ko an ɗauka daga cikin ra'asul mal an ɗauka a matsayin bashi ne daga baya idan aka samu riba sai a fitar da wannan kuɗin an sanya shi a cikin kuɗaɗen da aka batar a cikin expenses a fara a dama sai an sallami lauya na'am a bukatun mutum na rayuwa zai iya yi bil ma'ruf zai iya yi bil ma'ruf abinda yake ma'rufi ne zai iya yi abinda duk ya dangance shi in yayi tafiya na kudin tafiya da abincin da zai ci da wajen kwanan sa duk zai dauka daga cikin kudin qirab din ne a banda sallamar gida banda sallamar gida wannan sallamar gida yana daga cikin abin da za a biya shi Mm, ba zai dauki sallamar gida ba eh na'am eh sukan sa shagunan su a cikin laraba suna sa shagunan su shareholders fund eh a cikin kunnen da a cikin pool na mudaraba ba wannan shi eh yawa wannan shi kuma ta zamanto musharaka ce da mudaraba an hada su saboda haka shi ban shi asalinta musharaka ce amma sai ya zamanto kan cewar da su waɗanda suka ba da kuɗinsu mudarabatan ga bankin da shi kansa bankin gabaki ɗayansu sun zamanto sun shiga mudaraba tare da bankin saboda haka bankin yana da sifa guda biyu sifar rabbul mal da kuma sifar almudarib saboda haka kas- in aka tashi raba riba za a raba riba tsakanin yanzu a ɗauka kan cewar banki ya sa miliyan goma individuals masu kuɗi kowa ya kakkawo kuɗinsa sun sanya miliyan goma ya zamanto capital ga baki ɗaya miliyan ashirin ittifaƙin da aka yi shine kan cewar masu kuɗi suna da 70% ah, mai aiki yana da 30% to saboda haka idan aka samu riba 20 million a 20 million da aka sa a ɗauka kan cewa an samu ribar 10 million in aka samu ribar 10 million to wannan 10 million din sai a kasa ta 70 da 30 30 na banki ne na a, a na rabbul mal ne an fahimta 70 na su waɗanda suke masu kuɗi ne to wannan 70 din tunda banki ya sa miliyan goma a ciki rabi kaga nasa ne sai ya zamanto kan cewar 70 filmiya miliyan uku da dubu ɗari biyar sai ya zamanto kan cewa nasa ne tare da waccan miliyan ukun da ya samu miliyan uku da dubu ɗari biyar shi zai raba ma wa'annan a customers na banki da suka bayar na'am alaikum salam na'am na'am na'am eh mm mm idan ya business din zai dawo da ana bukatan kudi mm sai lokacin da dawo kun ba bukatan kudin zai kawo riba mm wanda kusan da wannan din ake tafiyar da kudin zai mm to kamar dai shi yana yin insani mm don wani lokaci riban da yake kawa na gaskiya tana da yawa mm ba ba ma yau za ka kasa wannan riba ko kasa ko da ma a bankin riba ne mm to amma ni kawai bishiyar da nake da ita shi ne tun da yake ba a tsayawa a ce a haddada cewa ga riba kawai da kudin ake bashi a wani lokacin ma ana buƙatar kuma da aka fi da kudin da shi zai bayar ya tabar da ya bayar ba wai cewa a kan mutum
wato wannan babu laifi ya halatta domin za a ɗauke shi ta babin ihsani ne yake yi misali saboda haka shi wannan hakikatan a fiqihu ba mudaraba suke kiransa ba suna kiransa ibda ibda shine mai mai aiki mai juya kudi dan kasuwa yace ka kawo kudin ka zan maka kasuwanci duk da abin da aka samu na riba naka ne ni bana bukatar ko kobo ka zo ka sa kudin ka a cikin kasuwanci na duk abin da aka samu na riba naka ne kuma taimaka kamar taimakawa ne ihsani ne yayi ihsani ne ibda ake kiransa Ah, amma shi ba zai dauki hukuncin mudaraba ba tunda wannan aiki ne wanda yake tabarru'i yayi to tunda kuma hannunsa akai hannun amana ne ba zai zama to kamar zai dauki hukuncin mudari idan aka samu asara shi rabbul mal shi zai dauki asara shi wannan wanda yake ibda ba zai dauka ba na'am
ويجوز أن يشترط العامل الربح كله ya halatta al'amil mai yin aiki ya sharɗanta cewa ribar ga baki ɗaya tasa ce kai rabbul mal baka da komai خلافا للشافعي khilafan li shafi'i imam shafi'i yace a'a in aka aka bata zamanto mudaraba ba shi kuma malik abin da ya gani yace wannan ai saboda tabarru ne kamar wato shi rabbul mal ya yadda da akan wannan sharadin cewar abin da ya taimaka masa yi kawai Ah, shi baya bukatar wata riba gaba aka san al-ibda kenan aka san al-ibda na'am ولا يجوز أن يشترط الضمان على العامل baya halatta a a baya halatta a sharɗanta abbaman wato ɗaukan asara akan al'amil akan shi mai aikin خلافا لأبي حنيفة khilafan li abi hanifa al'imam abi hanifa ya ce ya juz a- a- a- a- imam abu hanifa ya halatta a sanya daman a kan a a cikin al'amil A, saboda abu hanifa shu- shu- a, ya sharɗanta a- a- shi ma ba wai ya ce ya halatta ba ne imam abu hanifa abinda ya ce ba zai bata qirab din ba mudarabat tana nan amma sharadin fasid sai ai watsi da shi shi ko malik cewa yi in ma aka samu wannan to sai a rusa ga baki ɗaya mu'amala a mayar ma da mutum kuɗin sa to shi ko abu hanifa saboda sharadin sa na kan cewa abin da yake ya ɓaci a bi wasfihi la bi aslihi to sai a inganta shi sai a gyara shi ya fi ka gyara wa mutane uqud ba ka bisa ka ringa fara wa mutane uqud mutane sun je sun yi ittifaqi yanzu kamar wanda suka je suka yi sha'anin harkar galaxy din nan in ya tabbata kan cewa ga fuska ko kuma wanda suke harkar ya ake ce musu FG wane ne masu forex FGM ake cewa ko me ya M- M- eh, MGB kamar masu wannan in ya tabbata kan cewa akwai wani sharadi wanda ya bata mu'amala to ba za a ce a rusa mu'amalar ba sai a ce wannan sharadin da ya bata mu'amalar a bata shi a daina shi a ci gaba da mu'amalar haka wannan gaskiya daukan wannan asali na hanafiya yana taimakawa a wannan zamanin sosai wajen inganta uqud musamman abin da ya danganci mu'amalar bankunan musulunci wanda ke mu'amala da kudade masu yawa Eh, a bata uqud din a itirar- abubuwan da suke tarattubi a kansa suna da yawa Ah, domin sai an zo an yi ta accounting an yi ta lissafi abinda za a fitar daga cikin dukiyar a ce wannan ah, ah, ah, non-permissible income ne npi ne yadda za a yi lissafin sa to amma akwai inda za a inganta shi kamar yadda yake a bisa asalin hanafiya ya fi to amma menene umdar malik na kan cewa bai halatta a sharda wato ah, na kan cewar bai halatta a shardanta abdaman akan al'amil ba saboda idan ka shardanta baman a kansa to ka canza ta daga sifarta na kan cewar ciniki ne na amana kama yadda shi ciniki wanda yake na baman ba na amana ba kuma nau'i ne na akan ka yi ma mutum garanti ɗin dukiyarsa a cikin kasuwanci ya zamanto bashi kenan ya zamanto bashi domin idan ka ce baman yana kanka kai a al'amil da na baka miliyan ɗaya za ka yi lamuni liability ɗinka ne za ka dawo mun da shi ya zama kamar bashi to tun da ku ya zama bashi kaga dukkan bashi da ya janyo amfani wannan amfani ya zama riba saboda ka bai halatta shi rabbul mali ya karɓi ko kwabo ba inda ya shaɗanta masa zaman in yi haka ya ci riba kamar ya ba da bashin kuɗinsa ne haya a dawo masa da kuɗi kuma a dawo masa da kuɗin hayar kuɗi hayar kuɗi kuwa shine ainihin riba na'am waqtulifa في اشتراط أحدهما على الآخر زكاة نصيبه من الربح an yi sabani akan ɗayansu ya sharɗanta ma ɗayan cewa rabansa na riba ya fitar a zakkar rabansa na riba tana kan ɗayan kamar shi mai kuɗi ya ce to gashi ai kasuwanci rabona na ri- rabona da na samu na riba zakkar da take kansa to kai ne zaka fitar da zakkar wato gabaki ɗaya zakkar tana kanka kai al'amil ko kuma shi al'amil ya ce ni fa miskini ne dan kuɗin da na samu na zakka kai zaka ɗauka tunda ai kuɗin asalin kuɗin ka ne Eh, to wannan an yi saɓani akan wannan insha Allah in muka dawo za mu tashi akan wannan matsalar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta